صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ فقولي لنا بهذا المحضر والتعظيم بنظرة تاتي لنا بالزمن مقدمة mai gabatowa shi ne abu gabatarwa ƙara sai yi zarruku shugaba na zarruku ya faɗa fi tasirin kawai cikin tabbatar da asallan ƙa'idoji na sufanci ma na suku ga nasa abin da ya ce ƙara shekuna abin abbas al-hadarabi radiyallahu anhu ya faɗa ce irtaba'atit tarbiyatu bil istilahi tarbiya tarbiya ta ɗaukaku bil istilahi da istilahi ya sa yi kama tarbiya a samu rabo cutar da yi ban ciki na zakar ta sa kiya cutar biya shi ne za a rere ka ka zama mai tsarkin zuciya ka zama ɗaya daga cikin zaɓaɓɓen alaratan wani su wani wata ala hanyoyi daban-daban wanda ake bi a matsayin wahalifin nafsa washe gana wa asiwa wa yin ma maharakar musakatta duk abin da nafsu ka so ka bashi komi daɗin ya komi kyanci duk abin da ba ta so ka kama ko biyu ya to kun rashin daɗi wani shekara ka saba mai shekara duk abin da ya kawata ma ka bashi duk abin da shekar bai so ne ka kama ka ta yi to da ka sai ka samu tsarkin zuciya har ka zama na allah to irin wannan hanyoyin shi ne shehu na abu da rasu hadarin ya ce wannan hanya an ɗauke ta ولم يبق إلا الإفادة بالهمة والحال باب للسورة صفة إلى التواد همة يقوم حالي وعليكم نأولك باتباع الكتاب والسنة نبي القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان بعد قاربا بعد نكبا إلى آخر ما سيأتي قريبا سؤالك شم غلط shi ya babu labasin hadarin ne wanda yake bayani cikakke na zuwa na kusa kaji a wanda shi ya wasu ruku ya doko ya ce wa hadar kalawo wannan magana malla zauka lafu wanda bai da zauki wala ilma bai da ilimi wala su da bai da gaskiya ya famu mai la sai ya ci da la babu la ya famu zai fahimce shi Allah tarbiyyata cewa tarbiyya yan kada ta yanke yanke ta alkulliyan yankewa ta gaba da ta kwata-kwata ba zalika ilmi ya tattasa to kawo kusan da ya maganin nan tun gida tana ɗari tara da wani abu yanzu ko muna dubu da ɗari da arba'in da hudu kaga rutu ba da abu samun muke ya wani magana tun kafin zuwa shehu tijjani da radiyallahu ta'ala ya ce wa lam yurid dalika zarruq wa la shehu da imamu zarruq da shehu shi alhadar ba su nemi cewa tarbiyya ta yanku gaba ɗaya ba ba haka suka yi ونسوا وما بينما مراده مراد زروق الشيخ شيء كما قال ابن عجيبة العلامة كما دير ابن عجيبة من يوصل الدجفة شارع الحكم في كاس الحكم شارع الحكم واللي شرع تحكمون على الله في كاس الحكم شيء لتابع شيء فالكد همومي wannan su ga nassin abin da ibnu ajiba ya ce in kulta alƙalar hadarin kai mai cewa ba tarbiyya to yan ka ce mani babu hadarin niyaji ga dan qata'atin tarbiyya tarbiyya bil istilahi da istilahin sufaye ga dan qata'at ta yanke babu ta yanzu wa ma bake babu da saura illar himmatu sai himma wal hal da hali wa alaikum bil kitabi was sunnah na hore ku da rikon ƙur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kace haka gurta sai in ce kai lam ya kasati da hadara min yunki ta'aha ala abad shi ba mu hadara min bai bai yanke wa tarbiya abada ba wa hasha al hadara min min an yatahakkama ala allah wa yu'jiza qudrati wa yu'jiza qudratahu wayo ujiza kudratahu ce ya nisan daga yawon hadarin ne wai ya yanke hukunci ga Allah ya ce Allah bai iya ba shi wa da zai ce ma Allah bai iya ba ko ko ce Allah ba zai kaza ba to ka ce ka danna da Allah ko yi shawara ne ai wannan ba zai yi ba ba zai yi ba to ka Allah ko ko Allah da kai ka shawara to in yace ba tambiya to da waye da Allah yayi to kun ba mu tsammani ya zanna ya ce haka da karya ake musu ko ba kuce shi ba na ya ce allah ya tsari hadarami ya yanke hukuncin da ya so ga allah wai kujiza ya gaje da kuduranta ko ikon allah in ka ce allah bai yin kaza makaɗarin kina allah bai iya kaza to kai awa wani ma arada yana nuhi annabi zamani a zamanin shi mudda'ina akwai masu da'awa kasirina masu yawan gaske mahaddara ahala zamani ne shi ne ya tsoratar da yan zamani ne ga masu da'awa su ma shehunne ne suna tarbiyya don su kai ga abin mutane samu shugabanci yace tarbiyya irin wannan babu ta kamun ƙorani da suna wa marifatul hadarami kuma ma dai ilimi da sanin hadarami wazaru da zaru da zai lamun ba tunafi hadar ƙasda in ma'arifarsu da sanin su da allah ya kora ce haka su gami wa la ta gari da su dole ya aminu ba to amma kan kaddama ma kan kaddara cewa su sun kace to ai su ba annabawa ne to duk wanda ba annabi ba yana ya kuskure to sun yi kuskure ya zama su na mutane da ba annabawa kuma wala ya kawo alimin fi batilin wal haqq maqbulun wa law min jahil malami ko shiwa in ya kauce ba amine ne fanda kowa in ya fanda fanda ce ko ba za ka kauce ba dogon rikiyawa ba za ka kuta da cewa malama da ya sani ko ko baba ya sani na rawan Allah da malami Allah da ubanka abin da kai ya kai maka ya sani don ce ma'arifar su ta wuce ma su ya fito in ma mun kaddara sun ce balai sabi masu mai haiba masu mai wani ba annabawa ba ne a kullu kalamin kowace magana yorar da rukubal ana raddinta kuma ana karɓarta in ta kamata karɓe ta illa kalama sahibu risalatu sallallahu alaihi wasallam sai maganar babucin banzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan duk magana shi to dole a karbe ta in ka kan san guda ka karanta ta ka yi ta musulunci wa kada waje da wa kace goje da ba'ada ba'ada hadar da rijalu an samu mazaizai na sufanci ba da hadarin كانوا من أهل التربية النبوية في الحال والمكان والهمة لا يمكن عدهم وعددهم لا يمكن عدهم bayan wucewar imamu da hadarami an samu shugabanni mazaizai da suka zamo ma'a cikin ma'abota tarbiyya irin ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bin hali da halinsu don ka kula da halinsu kawai ya ishe ka tarbiya kamar yadda shi wa malam boy tambuwal cewa shi wa balarabe ko ba malami ba ne ya cancanci ka amince shi kai mai hidima don ka koyi dattaku gare shi shi ne bilhal halin shi kawai ba littafi ba magana karatu halin shi kawai kwatar da hankali ya ishe ya tarbiyyar ka ko yanzu duk wanda ya zo zawo ya zauna da gaskiya ko bai yi karatu ba to za ka ga tarbiyya ce da sulukin shi daban da wanda bai san zawo ba wani yaro aka kawo da ce wate mama ko magana ban iya wallahi na fara magana an kai man tsawa ce kana magana kamar kana kowa kana kyalkita dariya ga mahaukaci da hito ba walla an kai man tsawa mama ba a ta ya ba takalmi zawiya to ya kama wadda irin makarimul akhlaq da husnul ahwal wanda mu mun ba damu da su ba kaga bil hali kina hali kawai so sun tubiyance mutane to wacce ba a tafiya ga ta ƙwa'ani wal makali da zancensu wal himmati da himmarsu wanda yake lari kuna haddo lissafa su baya mayuwa don ba su da yaka wahun bautu dole fi zamani na haza shi wacce ko yanzu akwai mu ya kabi ko yanzu akwai mu ga sauran irin وهم سمع تلبية بالحال والمقال والهمة موجودون سنة أنسابي في زماننا عذابنا وهذا ونا كما كزوك بني مشهورون هم مشهورين لكنار على علم كما وجد أكا قلنا درس من دوسي قد هدى الله على أيديهم خلقا كثيرا نزامنا النام وإن سبلغامو Allah ya shigar da mutane da yawa ga hannuwarsu wa kharraja ala ayyi min al-awliya ma la ya'lamuhum illa man manna Allahu alayhi ma Allah ya tabbiyaci mutane ya fitar da mutane waliyai akan hannun sarbiyarsu Allah ya fitar da ba wanda ya san yawan sai wanda Allah ya mubaiwa da sanin su don wasu ba kama gane alama don ba karatu ba ne ba daukaka ba ce ta zahiri ba kudi ba ne ba kyau ba ne ba ma yawan sallah ba ne ba yawan zahiri ba ne zaɓi ne na allah kawai sai wanda ya san su don ba su da wata alama allah ya ɓoye su don ka girma kowa da kowa ka kauna ka dukkan su sai wanda allah ya mabaiwa da sani su binta minu bilabzi ma'alifi ya tuke da lamarin shi mai littafi ومما يعين صاحب الإيقاظ يا لغا wanda ka karfafa sahibul iqaz kan maganar da yayi cewa akwai masu tarbiyya da hali da magana da himma annal qawlata shi wannan maganar ta in ka ta tarbiyatu bil istilahi sadadan minhu ba ta gangaro daga waɗannan shugabanni zaruku da malamin shi القرن التاسع قرن نتارا وقبل بروز الختم التجاني كاهم بيّن الشيونا أحمد التجاني تكبك وليا kaga ma cikin waliya ai babu kamar shi to tun bai zo duniya ba an ka ce an ba tarbiya to ba tun shugaba bai zo ba a ce a tashi a ba aiki sai a za su ɗan jaba hamila na ta tarbiya wanda yake shine mai ɗauke da tutar tarbiya wala ya shirku fi kaune marabiyar mallahu adana tasbiqin wa taslima wanda yake da mafi karanci mafi kuma bayancin gaskatawa da miƙa wuya ga magana Allah da jiyo da harin lahi wala ya shirku bai shakka fi kaune cikin zaman shehu tijjani murabbiyan mai tarbiya to yin ba aiki a haka shi ba ma ya tarbiya ba har ya tarbiyanci masu tarbiya wasu waka zalika shehu haka nan tun ba a hitun ba a bayyanar da shehi a sirrin bautar lukuti amma ta haraja ala yadayhi ba da wanda ya taharruji a kan hannuwansu minar rijalin kumbali daga manya-manyan mazaizai cikakku الذين بلغوا مبلغ الشيوخ المربين المرقين wanda suka kai ma'isar shehunai masu tarbiyya masu hawar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala وقد قال العلامة العالم بالله سيدي عبيد بن محمد الصغير مؤلف ميزاب ميزاب الرحمة وميزاب ميزاب ميزاب الرحمة wanda littafin mizabin rahmat indararo inda rahama Allah gangaro ba ubaitun Muhammad Asagir wanda yake mai yawan sani ne masanin Allah ne shugabana ne ya faɗa fi wadai shekhin tijani cikin yaban shehu tijani radiyallahu anhu wa ardawa nabi ali tibla halwatin rabba wa rabbun bi halwatin mashattana ma bayna liyazidain man ala shi shehu tijani radiyallahu ta'ala saboda kasaita sai tarbiyya ka kai duk inda aka kaiwa bila halwatin ba da ya sa ka halwa kamar da sa ka halwa sa ka a koyi kuma da Allah ba ka gani kuma ba ka ta ko'ina sai dole ta da nuna mutunta kuma dole a ta azumi ko ba a wata harka wadda aka yi sai tunane sai zikiri sai ibada don ka samu ka san Allah shi ko shehu yanzu ma in ya ga dama cikin magana sai ba tarbiya kullum ana cewa cewa bukatar zaria malami ne sosai kuma ɗan tijjani amma ba ɗan faida ba to shehu ya zo suna hira suna hira suna hira suna hira suna hira sai aka yi suke da ya ƙara sai su ba ko da ya farka ya gama tarbiyya ce kwata-kwata ya gama in ka zo sai ka samu diwanin shi da yadda yake haɗa cikin shehu da shehu tijjani da mazan Allah su da zarafi wanda ya ce a ƙoritu na ayat al-kubra rasulullahi barhamu kuma ya ce an ce shehu ibrahim Allah ne ya mazan Allah ne ya tada hankali an ka kira shi ci da an kafa ya sa abin da dadi duk karamin almajiri na an ka kirawo sai ba da amsa ra'aytul ayatul kubra na ga babban aya wace ce rasulullahi shi na ga manzo Allah sallallahu barham ya shugo ibrahim tun ya ba ko shi manzo Allah ba a gani ba ya rasu amma da aka yi ayatul kubra rasulullahi barhama na ga marhaba shi a aya Allah ba shi an manzo Allah ce ne ba haka da kabi ba kuma larabcin ma bai ba da haka ba to ita wannan kasida yi kokari ku same ta za mu ga irin fana'i sannan suna da wata maziya na yaye zuciya da baka abin da ake bukata na suke ta karanta ta kuma an karanta an jarraba an ga to shi da ya ce shehu tijjani na tarbiyyar mutane ba da halawa kuma koyar nan sai ka ce kana shago kana kasuwa kana noma kana ajinka kana komi kuma kana tarbiyya haka gama tarbiyya amma can da ko magana kana yi da mutane na ko haske ba su haka su ko sauran sufaye sun yi tarbiyya da halwa ya ce to abinda ke tsakanin wancan da wannan a wurin mashaya a yi a sha wanda sai ya kulle ka ya baka yunwa ya hana ka bacci sannan ka samu da wanda zai ce an shi wuce ya kuma ka tana ka ce an shi wuce ko